أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ci gaba da darasin littafin nahul wadi marhala ta sanawiyya wanda muke gabatarwa a wannan waje kamar yadda muka saba a yau za mu tashi a darasi na mawazi hasbin sadari wujuban a wancan sati nuri mun karanta wuraren da ake cire mutada wuraren da ake cire mutada a yau kuma za mu karanta wuraren da dole ne za ka cire kabar mutada assalamu alaikum wa rahmatullah al'amsila misalai da amurka لأقلصن لك الود أيمن الله لأشكرن النعم لأشكرن المنعم يمين الله يمين الله لأتصفن لأنصفن المظلوم لولا النيل لكانت مثل كفرا لولا أمل في الشباب ليئسنا لولا لولا الابتكار ما ما تقدم الإنسان كل صديق وصديقه كل إنسان وعمله كل عمل وجزاؤه في كرام التلميذ مهذبا أكثر حبي أكثر حب الزهراء ناظرا أكثر حب الزهرة ناظرا أحسن ما يرى البستان مثمرا waɗannan misalai da muka karanta su ne wurare wanda ake cire sabar mutada musamman majmu'a ta farko la'amruka لأخلصن لك الود ina rantsewa da kai ko kuma ina rantsewa da rayuwarka wannan lafazi ne wanda ake amfani da shi a matsayin rantsuwa asalinsa jingina rantsuwa ne zuwa ga rayuwar wani wanda yake da daraja kamar yadda ya zo a cikin qur'ani ake rantsewa da rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da amurka innahum la fi sakratihim ya'mahuna to shi asalin sa kenan to daga bisani sai aka fada da istimali da shi ake amfani da shi a matsayin rantsuwa wanda shi rayuwa da Allah subhanahu wata'ala ya rantse da rayuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to babu wani wanda darajarsa ko darajar rayuwarsa ya cancanci a rantse da wannan rayuwa din sai shi kadai ya sa malaman da suke rubuta fasa'i da kuma hukuk na ma'aiki sallallahu alaihi sallama suke suke misali da wannan aya din cewa ma'aiki sallallahu alaihi sallama shekarun da ya yi shekarun da ya yi ashirin da uku shekaru goma sha uku a makka shekaru goma a madina shekaru ashirin da uku nan to su ne kusan shekaru dubu daya da ɗari hudu da talatin da biyu da muke ciki gaba ɗaya ma'ana waɗannan shekarun gaba ɗaya kawai muna gudanar da shekaru ashirin da uku to shi ne yasa wannan rayuwar to ne ta bambanta da rayuwar da yawa daga cikin annabawa yawa daga cikin mutane yawa daga cikin abu babu wanda a rayuwarsa ta ɗauki shekarun ashirin da uku daga cikin rayuwarsa aka ɗauka aka baza shi aka shigar da shi cikin shekaru ɗaya da ɗari hudu har zuwa yake ne haka na har zuwa ranar tashin alkiyama ci gaba ne na cikin shekaru ashirin da uku ne to saboda haka sosai ya kasance wannan shi ne asalin wannan kalima ɗin to sai daga baya aka mai da shi kawai kamar kalima ce da za ka yi rantsuwa da ita ya zama to kalima ta rantsuwa wanda asali wannan daliri din ana amfani da shi a matsayin daliri da amurka to daga bisani ya daliri ya zo ya daina amfani kawai abin da ya sa daliri ya zo ya daina amfani to ya zo ya kasance kowa za su yi amfani da wannan dalili din ka jingina masa alhali ba da shi kake ba da shi wanda asali da wannan kalma aka rantse da shi shi kake da shi saboda haka a nan ya ce la'amurka ya yi amfani da la'amurka ɗin cewa ina kamar ka ce ina rantsewa da rayuwa da take da daraja irin rayuwar manzon Allah kamar ka faɗi haka ne la asli sallalaka hudda zan kebance kauna ko soyayya a gare ka ma'ana zan maka hutu wato zan soka ko kebantace wanda babu haɗinci daga ciki aymunullahi la ashkuranna al-mun'im aimunul lahi ita ma kalma ce kamar da amurka ake amfani da shi a matsayin rantsuwa la ashkuran lal mun'im zan godewa wanda yi mini ni'ima ko me yi mini ni'ima wanda yake mini ni'ima ina rantsewa zan gode mishi yaminullahi yaminullahi la la unsifan la unsifan al mazlum ina rantsewa da Allah zai yi wa wanda aka zalunta insafi wato zan mishi zan mishi adalci to waɗannan misalai da muka karanta majmu'a na farko to za mu ga cewa an ambaci mubtada an ambaci mubtada amma ba mu ga inda kabar din yake ba ga mubtada mun gani misali la amruka ko aymunullah ko kuma yaminin ba to amma kuma ina kabar dinsa to kabar din shi ba ambata ba ba kawo ba daga ciki to za mu zo mu gane cewa wannan kabar din wanda ba kawo shi ba cire shi ya zamanto wajibi ne a nan misali kamar ka ce da amurka mutada kenan sai ka ce kasani ka ce aimunullahi sai ka ce kasani ko kuma ka zo ka ce yaminin lahi kasami akwai abin da ya kama da wannan to shi kenan sai ka cire shi wannan kabar mutada din sai ka cire shi abin da ya sa in ka duba shi mutada din da kuma kabar din gaba ɗaya a nan sun zo da ma'ana ɗaya ne da amurka din yana ba da ma'ana na rantsuwa sannan ka ce aimunullah yana ba da ma'ana na rantsuwa in ka ce yaminullah yana ba da ma'ana rantsuwa ne to saboda haka idan ka ce ko kasani a nan gaba to a wannan lokaci shi ma ya ba da lafazi ko saraha na rantsuwa to daidai da ka duba cewa shi kabar mukada din yana ba da tasirihi ko kuma saraha na rantsuwa to ai ga abin da kuma ya wakilce shi ya wakilce shi a rantsuwa din to saboda haka sai ka cire kabarin misala din kamar ma abin da muke sha magana a kai ne a larabci ba shi tsakon a aji abu guda biyu kuma suna ba da ma'ana shi gan ɗaya a waje ba sai a cire ɗayan shi ɗayan sai ya wakilci wanda aka cire sun kamar hakan irin wannan ciyawa ne ba wai sai da amurka ko kuma aimunun layi ko kuma abin da ya shafi wannan bane za ka ga qur'ani ana da amfani da wasu jimloli waɗannan jimloli sai ka ga suna ɗauke da ma'ana na rantsuwa saboda abin da ake nufi da rantsuwa magana wanda aka karfafa shi ko magana wanda yake ba da tsoro to idan aka ga wannan jumla din tana dauke da irin wannan ma'ana da rantsuwa yake dauke da shi to shi kenan sai a cire wannan rantsuwa wannan magana ko jumlar sai ta wakilci rantsuwa din ba ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qadallahu mithaqal ladina utul kitaba sai yace la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunu wa iz akhadha Allahu akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba to shi ne sai aka mayar da shi rantsuwa saboda menene wato afdul misaf din karfafa magana ne wanda kuma ana yin rantsuwan saboda wannan ma'ana ne da sai aka mayar da wa iz asada Allah misaqal ladina kitaba to sai aka ce la tubayyinunnahu lin-nas ko da yubayyinun nuhurin nasu a wata kira'a aka kawo lamun kasu ina kasun din a baya ba wani kasun din da aka ba ce wallahi da tubayyinun nuhu ba ba ba da haka ba ko ustimu billahi la tubayyinun nuhu ko tallahi ko billahi la tubayyinun nuhu jumla ne aka kawo aqad Allahu mithaqal ladina utul kitab akhdhul mithaqin da aka ga yana dauke da ma'ana da rantsuwa kawai sai aka yi amfani da shi aka cire rantsuwa sai aka kawo jawabu fasin aka ce lati bayyinin mazulin nafsi ba za ta ce nuna irin su da yawa ne duk abin da kaga yana dauke da ma'anan abu to ba a so a larabci in ba wani zarafi ba labi ba ne ta hada abin da kuma wanda yake dauke da ma'anar faɗa tamfar ka maimaita abu ko ka faɗi abu iri ɗaya ne a waje guda lokaci guda to kamar wannan ne to shine wannan sababin ya sa sai aka zo aka cire sai aka zo aka cire sabarin musada wanda yake dauke da tasrifi na rantsuwa aka bar ma'anan da ma'anan wannan rantsuwa din sannan muka duba majmu'i na biyu majmu'a ta biyu laulan nilu laulan nilu la kana misra qasran ba dan nil ba wanda yake na misra ba dan nil ba da misiran ta kasance fako fako inda ba zai yi ayi noma ba kace laula laula amalu fi shababi ba dan burin da muke da shi ko abin da muke da ta zai faru ba a yarunta la ya'isna da mun dauke tsammanin cin maburin mu laula littikaru ma taqaddama al-insan ba dan tasowa ba tasowa ba da dan adam ba zai ba zai ci gaba ba ba dan taso aka ce cika wato taso da yin abu da sammako ko da wurwuri ba dan haka ba da dan adam da dan adam baya yin haka da bai ci gaba ba ba nan ka duba ka ce laulanni annil din mubtada ne in ka ce laula amalin amal amal din mubtada ne sannan laula littika littika din mubtada ne to ina khabar din sa babu an ce asalin sa laula nilu mawjudu laula laula amalun laula amalun mawjudun laula littikaru mawjudun ko abin da ya kama da haka wani kaga dama ka ce laulan nilu hasilun ko ka ce laulan nilu sabitun to wannan hasilun ko sabitun ko mawjudu din shi ne khabarun mubtada to cire shi anan ya zama ko wajibi menene dalilin cire shi din anan saboda laula laula din yana ishara zuwa ga khabarun mubtada din yana ishara zuwa khabarun mubtada hatta ko da ba ambace shi ba za ka yi shi uri khabarun mubtada din laula zaidu ba dan zaidu ba ba dan zaidu ba cewa ba dan zaidu ba kenan zaidu akwai wani abin da ya yi abin da ya aikata akwai wani abu saboda ba dan ba da kafa dadin yana nuna to zaidu akwai wani gurbin da ya rike akwai wani gurbin da ya rike to kaga shi wannan yana nuna to kai shi'urin shi khabar mubtada din da yin malaman nawa suka ce irin wannan kala biyu ne akwai lokacin da yake zaman to musuban kamar yadda ya bada misali wannan lokaci shine a lokacin da shi khabar mubtada din ka bashi umumi in ka bayi umumi yadda za ka iya kaddara kowanne abu a wajen ko ni da kai da wani da wani da zaibu da amur duk za su kasance daya to a lokacin da shi ne irin wannan waje wajibi ne ka cire kabar mutara da saboda yana da umumi misali zai yi kace laula zaidun laula zaidun la darabna amran kace laula zai laula amrun la darabna zai laula amrun la zalan la darabna amran to sai kaga sunan daban-daban ko sunayen daban-daban to za ka iya kaddara abu guda ɗaya amma a lokacin idan ba umumi da shumuli a ciki a wannan lokaci ba dole ba ne ka cire kabarin musada ya zama to ja'izi ne ba dole wani shayar yake cewa wai walau da ligindu yumsikuhu da tsada walau da ligindu sai ce yumsikuhu yake da tsala a nan tana iradin sa walau da alhindu alhindu din mubtada ne yumsiku hudun jumla fi'liya fi mahalli rafin khabar mubtada bai cire shi a nan inda zai ce walau da alhindu la tsala magana zai fita to amma a nan wani ma'ana ne na musamman ke bantacce a can kuma ma'ana ne wanda kowa da kowa zai iya shiga shi wai saboda tsoronsa ne ana damarar yaƙi shi ma ya yi damara da da aka fita shi ma sai ya fita a mutumin da yake damarar yaƙi ya ɗauko rigunansa na yaƙi ya saka ya ɗauko hulan karewa ya saka ya ɗauko duk abubuwa ya saka ya ɗauko takobi ya hira a cikin gidan takobinsa sai ya rataya hasa ka'ida ko a al'adar laraba suna rataya takobi nan gefen nan gefe ya fita yaƙi to shi bai san yadda yaƙi yake kasancewa to da ya ga ya ga irin yadda ake yin yaƙi tun gabanin a fara da ya ga yanayin yanayin yadda abu yake saboda tsorata sai jikinsa ya dinga rawa sai jikinsa ya dinga rawa yana ta kawa saboda tsoro to shi ne mawaƙin yake mishi sharri yake cewa tsoron shi din ya sa ba dan gidan takobin nashi shi ne ya rike takobin ba da takobin ya sila ne ya faɗi ba don wani gidan takobin ya riga ya yi da abin nan yadda ruwa zai bi a busar ya zube to haka nan da takobin zai takobin zai zai a hankali a hankali a hankali sabarin zai zai ba amma abu ne wanda yake bude yana rawa yana rawa kaga zai dinga kafa zai dinga kafa zai dinga kafa isharar zai faru wannan shi ya sa ma ya ce lasada din ya kawo istiyara masumiya a wajen ya tabbaha takwabin da ruwa ya tabba takwabin da ruwa sai ya nasarta masa daila mana yiwo kafa walau da jindu jinki kuhu sai ce lasala lasala daga sala ya siru salal ma'u ya siru daga nan ya tabbaha takwabin da ruwa saboda a nan takwabin ba lokaci guda zai faɗi ba yadda ruwa yake biyowa a hankali kan da ruwa yake zubowa yake zubowa haka to haka takwabin a hankali a hankali shi jikinsa yana rawa yana kasa yana rawa yana kasa a hankali takwabin zai zai faɗi wannan shi ya sa ya ce bai ce wa laula da bin yin ci ku hula sakaba ba saboda su kotu lokaci guda ne ya sa ya tabba takwabin da ruwa da kun gane da ya ce wa laula da bindu bai ce da tsala ba sai ke walau da rafin da yunsukuhu yunsukuhu sai ya kawo kabar da dada saboda ma'ana ne ke bantace ba irin wannan ja'izi ne za ka iya cewa walau da rafin da da tsala za ka iya ce walau da rafin da yunsukuhu da tsala ko ka ce walau da rafin in ka ce walau da rafin da tsala to ka yi hazafin sauran da in ka ce wajen da gindin su kuhu ka bar sabar da saboda haka anan akwai tafsiri to shi ne sai ya zama to yana da umumi za ka cire shi ya duba a misalai majmu'a ta uku kullu sadiqin wa sadiquhu kullu insanin wa amaluhu kullu amalin wa jaza'uhu anan a duk lokacin da a duk lokacin da khabarul mubtada din sai ya zo ya kasance ya zo kafin wani wanda yake nuna daidaitakan tsakanin abu guda biyu yake nuna musahaba yake nuna kasancewar abu ko ka ce wanda ta zo bi ma'ana ma'a da wannan lokaci to cire kabarin mutada din wajibi misali kace kullu sadiqin wa sadiq kowanne aboki da abokinsa sai kace kullu insani wa amalu duk mutum da aikinsa kace kullu amalin wa jazaa'uhu kowanne aiki da sakamakonsa kace haka abin da kake nufi ba kullu sadiqin wa sadiquhu duk wani aboki da abokinsa suna dasawa suna dasawa amma kace kullu sadiqin wa sadiquhu muqtarinani hagan ko muwafiqani kama abin da ya kama da wani to muqtarinani ko muwafiqani din shi ne khabar mutara din wanda ka cire abin da ya sa ka cire din wannan wawudin tana tana shi'urin ko tana ishara zuwa ga khabar mutara din kamar ka ce kullu sadiqin ma'a sadiqihi kace kullu insanin ma'a amalihi kace kullu amal kullu amalin ma'a jazaihi in ka mayar da shi ma'a ma'a din yana bada ma'ana zarfu dama karatun da kai na baya idan zarfu ya zamanto shi ne kabar mutada to za ka cire shi kabar mutada misali kullu sadiqin fa'ilun ma'a sadiqihi kullu amalin sabitun ma'a jazaihi sai ka cire abin nan ka cire kabar mutada din saboda ma'adin zarfu ne ana cire kabar mutada tare da zarfu to wannan kuma da kaga wau din tana ba da shi'uri tana ba da ma'ana na ma'adin to sai kai amfani da wannan dama sai ka shirya kabar mutada to kaman wannan ne in kace kullu amalin wa sadiquhu din wa wa sadiquhu muktarinani ko muwafiqan abin da yake kama da wannan to sai ka shirya kabar mutada din anan saboda shi'urin da yake bayarwa da wannan wautin da take dauke da ma'ana na musahaba wuri na fudu a wuri na fudu shine yace iktirami tilmiza muhazzaban asarfu bizahra nadiran yace ahsanu ma yural bustanu musdiran wannan wuri kuma idan mubtada din yazo ya kasance idan mubtada yazo ya kasance ta wadatar idan ya kasance hal ya wadatu da shi sabar din ma'ana hal din ne ya zo maimakon sabar ko a wata ibara daban ka ce sabarul mutada din da hal sai lafazin su ya zama su daya in za ka kawo sabar din to sai ka cire hal in hal din kake so ka kawo sai ka cire sabarul mutada din to anan kuma da ka ga ma'anan da kake so ka bayar din hal zai shi kake da bukata to shi ne kace to bari in cire kabar rubuta da me yasa ya zaman to wujuban saboda ma'anan su ya zo daya ko lafazin su ya zo daya tare da hal din da kake so ka kawo misali anan da kace ihtirami tilmiza ihtirami tilmiza muhazzaban din da ka faɗa muhazzaban din da ka faɗa to yana muhazzaban din shine hal shine hal mansubun al haliyya da kace asaruhu fi zara da kace nafiran din nafiran din da kace asanu ma yural busanu musmira din to shi muhazzaban din da kuma nafiran din da kuma musmiran din to su ne sabar mukada kaman kace at-tilmizu muhazzabun ne kace az-zaharu nadirun sai ka ce al-bustanu musmirun kaga kenan muhazzabun nadirun musmirun kowanne daga cikin su ya zamanto ne ya zamanto a kabarin mubtada to shi wannan kabarin mubtada din cikin har yanzu kana so ya zamanto hal saboda menene da kace ihtirami tilmiza shi a tilmiz din ka mayar da shi mafulu da shi a wannan jumla ihtiram din masdari ne sannan kuma sai yayi idafa zuwa ga fa'ilinsa ihtirami din anan ka hada masdari da fa'ilinsa yubabu idafati al-masdari ila fa'ilihi to sai kace at-tilmiza ya zamanto mafulun bihi to shi mubtada din shi mubtada wanda a tilmis din wanda ya zama to mubtada din to sai ka mai da shi maf'ulun bihi shi ikirami din mazdarin sai ya zama to shi ne shi ne shi ne mubtada to shi kenan shi wanda abin da ya zama to a asali shi ne khabar mubtada din sai ka mai da shi ha to saboda haka a duk lokacin da a duk lokacin da kai na kai na saban mubtada na asali kamar yadda amilin shi ya zamanto mubtada to khabar din wannan mubtada na asali din za ka cire shi ya zamanto shugaban to shine yace yace in kirami tilmiza sai shi muhazzaban sai ka ce asaru hubbi zahra nadira sai ka ce ahsanu ma yura al-bustan ka ce musmiran sai ka mayar da ikirami din wannan shine shine mubtada aktar din wannan shine mubtada sai idafa zuwa mazdari wanda shine amilin ahsanu ahsanu ma ahsanu ma yural busar ma yural busanu abun nan musmiran ahsanu din to a wannan lokaci sai kai idafansa zuwa ma to a irin waɗannan wurare to shi ma dole ne saboda hal din tana wakiltan mubtada a tana wakiltar khabar to dole ne ka cire ka cire khabarin mubtada din fal qaida yuhdafu al khabar wujuban fi arba'ati mawadi' ana cire khabar wujuban ma'ana dole a cire khabarin mubtada a wurare guda kudu guri na farko idza kana al mubtada صريحا في القسم في القسم idan mubtada din ya kasance saraha ce ta kasam ma'ana yana zahirinsa yana nuna rantsuwa yana nuna rantsuwa idan mubtada din ya kasance zahirinsa yana da ba da ma'ana na rantsuwa idza ka kamar mutum misali na majmu'a na su da amurka ina su da jini lai idza ka mubtada ba'da laula idan mubtada din ya kasance bayan laula ne wal qabaru kaunun a kabar din ya zama kauni ne a kamar da muka bayyana ma'ana ma'ana ne wanda ya kan iya karban kowa ya kan iya karban kowa da komai idan ya kasance ma'ana ne ke bantacce kamar da muka bayani da shahidi walau la ghayru yumsikuhu innan to ya kasance ma'ana ne ke bantacce a wannan lokaci to ba wajibi bane sai to anan ne wal khabaru kaunun a idan kabar ɗin ya zama to kauni ne wanda yake ke bantace za ka yi laulan lilu ka'inun laula amalun ka'inun laula zaidun ka'inun kowanne za ka iya baji kaunu a kowanne da ciki a wani lokaci za ka iya cire mana kabarin sada yace na'au mawjud kamar ka ce mawjudun wa ka'in ko ka ce ka'in abin da yake dauke da ma'ana daya ko ka ce mawdudu ko ka kaddara ka'in ko ka ce mustaqirru ko ka ce hasiru ko ka ce sabitu kuma ma'anar ya tafi daidai tunda duk yana ba da ma'ana ne kasantuwa a sabuwar abu za ka ce hasala ya sadu ko ya samu sabata ya tabbata kana ya kasance irin wannan wa abin mawjudun an same shi irin waɗannan abin da yake ba ma'ana na kauni da ya kasance kabar ɗin wannan ne shi ya zamanto wajibi wuri na uku idza kana al mubtada'u masduwan yuwawi lil atfi tadullu ala al musahaba idan mubtada an bi na kasancewa a waje guda daidaituwa wokin na afafi ne amma tana ba da ma'ana na musahaba a irin wannan lokaci to cire kabar mutada ya zamanto daidai ne kamar kullu sadiqin wa sadiquhu dinnan wawdin wawd afaf ne sadiqu din sadiquhu ma'tufun ala kullin ne to dake wawdin tana ba da ma'ana na musahaba to shine sai ka cire خبر مبتدا اي كل صديق وصديقه موافقان مقترنان كما wannan kama haka wuri na kudu shine iza iza aghnat anil khabari hal idan hal tawada su da khabar hal tawada su da khabar ma'ana halin halin kasancewarta to shi ne ya wadatar da mu da kasancewar kabar ɗin ya ce halin la ta suluhu an ta kuna kabaran shi kuma wannan halin ba zai yiwu ta zamanto kabar ba bayan ka rusa wannan jumla ɗin bayan ka rusa wannan jumla ɗin misalin wannan shi ne a misalan da muka bayar in ka ce a tilmizu muhazzabu a tilmizu muhazzabu muhazzab din zai yi ya zama to khabar mutada at-tilmiz mutada muhazzab al-khabar mutada az-zahr nadir az-zahr mutada nadir khabar mutada idan ka ci al-bustan muslim al-bustan mutada muslim khabar mutada kaga anan zai yi muhazzab nadir muslim ko ne zaman to khabar mutada to sai ka rusa wannan jumla din kamar da mubtada din ya zama to mafhumin ma'ana ka nema wa mubtada din amili lokacin da ka nema wa mubtada din amili to a wannan lokaci kaman ka hada amilun ma'anawi da amilun lafzi lafzi ne shi inkira mazdari ko abin da kai idafin su zuwa mazdari to wannan ya amili ne lafzi shi kuma mubtada din amili ne
خبر ثم المصدر مثالي زي كتي إيتراني مهذب من إيتراني مهذب هو كتي حبي ناظر ناظر هذا اللي كوكو كتي رؤيتي مثمرة سبب أنا اللي يكي ما يراد ما يراد ما المصدرية ما إن يراد في أكسين سيكي تاويل المصدر كفتو ده مصدري ka fito da mazari a wannan lokaci to idan ka fitar da wannan mazari take ahsanu ru'yatil bustana ahsan ahsanu ru'yatil bustana to zai yi kake ru'yati musmiratun ma'ana kace musmira musmiran halin zai yi kamar yadda shi ya zamanto kabar din wannan abin da amilin mazari ba zai yi ba saboda in kace misali ikirani muhazzabun bai tafi daidai ba haka idan kace ku bi ناظر نظرة نظر سامة نظرة شما بيديدي با إنك رؤيتي مثمرة بيديدي با ما شيني معنى ديك حال لا تسله لا تسله أن تكون خبر الحال إلا بزيه كما يدك خبر وأن مصدر با هو أن آمن با وأن لوكتي سيكجي لا يجود دوري دايا معنى رؤية مصدر سيكما يرد وأن حال hal din shi ne hal kuma wannan hal din shi ne har yanzu har yanzu kabarin mutada sai kawai da guda abu guda ɗaya din sai kawai da su da shi a kan ya zama su abu guda biyu sai sai ki azlat anil azlat anil kabari halu hal din sai tawada su tawada su wa kabar tawada su a kabar shi ne yake wal musb wal mubtada shi kuma mubtada din masdarun mudafun ila ma'mulihi masdari ne wanda an yi idafarsa zuwa ma'amulinsa zuwa ma'amulinsa ake idafarsa a wisma tafdilin mudafin ila masdar ko ya zama ta ismu tafdil ne ake idafa zuwa masdari sarai masdari na baro baro aw muawwal ko kuma masdari wanda yake muawwali wanda aka samo shi a ta'awi ma'ana wannan ko shine abu na farko da ya fada hal ta wadatu da khabar wannan hal din hal ta wadatu da khabar ɗaya kenan ba na biyu sannan wannan hal din ba zai yiwu ita din ta zaman to kabar ba abu na uku mubtadan mubtadan kuma ɗaya daga cikin abubuwa guda uku mubtadan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko ya zama mazari wanda aka yi idafansa zuwa ma'amulinsa aka yi idafa zuwa ma'amulinsa na ɗaya kenan kamar ihtirami da ka faɗa ihtirami ihtiram din mazari ne ihtiram mazari ne to sai aka yi idafa zuwa ma'amulin sa shine yawul mutakallim yawul mutakallim misali asalin sa ihtiramu zaidi misali ihtiramu zaidi ihtiramu asalin sa misali ihtarama zaidu litilmiza in kace ihtarama ko yahtarimu zaidu litilmiza kaga ihtarama fi'ili ne yahtarimu fi'ili ne to da kace zaidun fa'ili ne atilmiza maf'ulun bihi ba to sai kacci da fi'ilin ihtarama in ma'anan madi ne ko ya hatarimu ma'anan mudari ne sai ka cire ki ka kawo majari a wajen da ka kawo majari a wajen sai zaman to ihtiramu zaidin tilmiza ihtiramu zaidin kaga ihtiramu majari ne yayi idafa zuwa fa'ilin sa shine ma'anan ma'amulin sa kenan zuwa fa'ilin sa to sai ka cire zaidin makamar da shi zamiri sai ka ce ihtirami ihtirami sai ka cire zainu kamar da shi da ya zama su ihtirami kaga kenan mazdari ne ya idaba zuwa ma'amulin sa shine damirul mutakallim damirul mutakallim wanda asalin sa fa'ili ne tukunna sai ka ce a tilmiza sai kai nasaban maf'ulun bihi kamar yadda yake a daidai lokacin da mazdarin yake fi'ili to kamar wannan ne wannan shine abu na farko mubtada ya zamanto mazdari ne wanda an yi idafansa zuwa ma'amulinsa na biyu kuma a wis a wismu tafdili ko mubtada ya kasance ismu tafdil ne mudafun ila masdar an yi idafan sa zuwa masdar misali aktaru hubbi aktaru hubbi aktaru din ismu tafdil ne haka ce ismu tafdil abinda za ka kawo guda biyu daidai ka ce eh ya tsala da tsoka misali ka ce zaidun wa amrun tawilani wa amrun atwalu minhu zaidu da amru duk masu tsawo ne kaga sun hadu a wannan sifa ta tsawo kenan ba to wa amrul atwal minhu amma zaidu din ya fi shi tsawo to shi yasa aka ce ma'anan ismu tabdil baya daukawa sunan Allah ko baya ɗaukuwa wa zatin Allah kamar da to galibi ake fassaran ake kuskure a fassaran fassaran jumlar da akwai zatin Allah sunan Allah a ciki wanda kuma akwai ismu tafsir a ciki wasu suna fassara Allahu akbar Allah ya Allah ya shi Allah mafi girma Allah mafi girma to a ka'ida ismu tafsir fa idan ka ce Allahu akbar Allah shi ya fi girma ba to akwai wani abun da suka daidaitu suka daidaitu da Allah a girma to kuma Allah din wa iyazu billahi sai ya dan tsara masa shi ne ma'anar wannan da ke sa malaman tafsiri idan ismu tabdili ya zo a hadu da sunan Allah suna fassara shi ma'anar ismul fa'il ne kawai wanda babu tafsiri idan misali kace Allahu a'lam ma'anar wannan shi Allahu alim in kace Allahu akbar ma'anar da shi ne Allahu kabir saboda in ka dauke a asalin ma'anar ismul tabdili Allahu a'lam Allah shi yake sani tamkar ka nuna akwai wani wanda ya daidaitu da Allah a sani kuma Allah din ya dan dara masa kaman wannan ne to saboda haka ismu tabdil ake fassara shi ismu fa'il in ya hadu da sunan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu kabir kawai Allahu alim Allahu alim kawai shi kenan wanda babu tabdili a cikin sa to kaman wannan ne nan kace aktsaru din tabdil ne sai kace hubbi sai kai idafan wannan tabdil din zuwa ga masdari wannan shine abu na biyu kenan wannan masdarin imma ya kasance sarih ne misali aktsaru hubbi kaga hubbi mazdari ne kararo ko kuma wannan mazdari ne zaman to mu'awwal ne ma'anar mu'awwal shine in ka ce misali a jumlar mu ta karshe ahsanu ma yura ahsanu ma yura in ka ce ma yura din mazdari ne amma ba mazdari bane wanda yake sarih ma ne mazdariya da fi'il mudari in kai iraji a wannan tawilin wannan iraji sai ka fito da mazaidin misali idan kace asaru in kace mubtada in kace mubtada to sannan kuma ba din sai kace mazdariya yuradin fil mudari in ka gama irajin ka sai kace wa ma mazdariya wa ma dakhala alaiha ko kuma kace wa ma mazdariya wasilatuha sai kace fi ta'wilin masdarin sai ka ce fi mahalli jarre saboda mai aksaru da mudafu sai ka ce fi mahalli jarre ne sai ka ce bi idafati aksaru bi idafati aksaru sai ka ce ilaiha sai ka ce takdiruhu sai ka ce aksaru ruqyati aksaru ruqyati bustana kada ruqya din ai mazgari mazgari to ما يراعي أنك فتودا تأويل المدل وما وسيلتها في تأويل المدل كت في محل جر في محل جر لإضافة أكثر إليها لكت تكريره أكثر رؤيتي هذا رؤيتي للمدل أكثر رؤيتي تو أو نلو كتفي كيوا البستان النصب على البستان تسيد من تو مدرين مؤول to a wannan lokaci da ya kace ne sabar mutara da a takaice wannan majmu'a ta hudun nan abu na farko ya kasance har ta wadatu ta wadatar daga sabar ta wadatar daga sabar wannan abu na farko abu na biyu wannan hajin da ta wadatar da mu daga sabar to ita da kanta dai da zai yiwu ta zamanto kabasin ba ba zai yi ta zaman to kabar ba wannan shine sirrin da yasa aka shirya kabar mutaka din sai ta halin ta wace ce kabar mutaka din kamar da muka kawo misali ba zai yi kace ihtiram muhazzab ko kace hubbi nadirin ba ba zai yi kace ru'yati musliratun ba ba zai yi ba to shi yasa yake la tasluhu an takuna khabara kaga wannan abu na biyu kenan ba hal ne ta wadatar da mu daga kabar na farko na biyu to ita din ba zai yi ta zaman to kabar ba abu na uku shine mubtada din ya kasance ya kasance mazdari ne wannan abubuwa guda uku kenan mubtadan ya kasance mazdari ne wannan mazdarin ne kala uku ya kawo ko ya zama to mazdari baro baro ko kuma ismu tabdili ne idafa zuwa mazdari au ko kuma mazdari ne wanda za a same su a ta'awuni amma ka samu abubuwan nan guda uku to shine cire kabar mubtada din hal ta wadatar daga kabar na ɗaya kenan na biyu hasin ba zai yi wuce zamanto kabar ba na uku mubtada din ya zamanto masdari shi kenan na uku mubtada ya zama to mazdari ne mazdarin ne ya kawo shi jan kala uku mazdari bararo wani sun mutafsi ne ya yi dafa zuwa mazdari shi ma dai mazdarin ne au ko kuma mazdari wanda aka same shi a ta'awili aka same shi da wani harafi wanda yake na na mazdariya
Allah ya zama ba.
abu na hudu yace mawadi'u taqdimil mubtada'i على الخبر وجوبا wuraren da dole ne za ka kawo za ka gabatar da mubtada akan khabari dole ne ma'ana gabatar da mubtada akan khabari ka kawo mubtada tukuna ka kawo khabar ka kawo mubtada tukuna ka kawo khabar waɗannan wuraren su ne abu na farko idan mubtada din ya zamanto yana da fadara abin da ake nufi da fadara a larabci akwai kalmomin da dole ne kawai ka kawo su a farko dole ne su zo farko in ka kawo su a na biyu zai zama kuskure ne ko rashin iya larabci idan mubtada idan mubtada din ya zama to yana daga cikin wayannan abubuwa din wayannan abubuwa kala biyu ne akwai waɗanda akan malaman nahu suke ijma'i suka haɗu aka cewa wayannan dole ne su zo suna da fadara akwai waɗanda kuma suke sabani a kai to shine jumla majmu'a ta farko yace من فاتح مصر من العرب من اسمه استفهام من فاتح من من من فاتح مصر من العرب من يشاهد الآثار يدهش آه آه يدهش ما دون da ya kalli wato guraben abubuwan tarihi duk wanda ya kalli guraben tarihi من يشاهد الآثار دون ده يكن ليه مشاهدة يجع الآثار يدهش واتو زي زمن زي ko abin zai ba shi mamaki wuraren tarihi ko misali kai ne ku je siya'a a zuwa ce muku ai a nan ne aka yi yaƙi a nan ne aka yi yaƙi za su rude akwai wadanda ma suke dan tabuwa akwai wanda idan misali suka je makka aka ja ka ce musu ai nan ne aka yi yaƙi ai ga a nan ne aka yi yanzu wannan yakin dutse ne shi ne eh tafi ya dutse ya haka yanzu wannan yi yi abin nan dutse ko hudu yanzu an haka aka kashe hamza yanzu an haka kashe abu musa abu musa ba musa bin umai shi ne sai tafi ya haka yawa sun hau tafi ya haka shi yasa kasafai ana da akari da karfin imanin mutum gabanin a kai shi wasu wurare irin wannan ana da akari da wannan ba kowanne wuri ne za ka kama hannun mutum ka kai ba yadda ya dace ne akwai wanda ma yawa in suka ji aikin hajji in suka sauka a jiska kawai suke rabuwa da hankali yawa kauyawa wani in yi ya sauka a jiska ya rabu da hankalinka ba zai dawo hankalinka ba sai lokacin da ya fi tsinci kansa a rigansa a tun da za ka gane shi hankali din ai akwai abubuwan da zai iya ɗauka akwai abubuwan da ba zai iya ɗauka yanzu ba fulatani ne a riga yake koyaushe ni waiwaya zai ga zabukansa ni waiwaya zai ga gajanunsa da ɗan sandan sai yanki kewayawa shi gida ko jin irin wannan ma'aikata bai taɓa gani ba haka ya rayu a jini tukunan farar ɗaya kawai ka saki mota ba ka tsaya a ko'ina ba sai iyakot daga iyakot ka saka shi cikin jirgi ya tafi jidda yana sauka a jirgi dogayen jirgi wani hawa ashirin wani wani hawa talatin zai ga manyan kulkutan motoci haka a jikin ko ya ga ruwa a gefen jiragen ruwa manyan manyan suna tafiya sai ji tamkar kamar kawai ya bar wancan alamin ne wannan duniyar da da yake ci ya bari ya ce shi wata duniya ina nake ne wannan ne ne ne kuma wannan shi ke ne ba zai dawo hankalinsa ba sai lokacin da aka dawo da shi ya zo ya kai shi a rigansa wani zai da hankali wani kuma a hakan shi ya tafi kenan to kamar wannan ne da haka wani abu ne wanda yake sananne saboda kwakwalwa akwai abin da zai iya ɗauka akwai kuma abin da ba zai iya ɗauka ba to kamar wannan ne a nan man ɗin na abin nan sharfiya ne in ka ce ma a azamal haram ma a nan wanda muka karanta ma a azamal haram na ta'adduhi na ban mamakin abu kam ikilin مهمل في الطرقات كم عن نخبرية نخبرية كم فكر مهمل في الطرقات معناها يا رالوني wanda ga sunan kawai akan titi a yaɗe ba sai yayan suwaye ba na ta yawa a nan ba tambaya kake ne ba ta kana tambaya ba ne cewa yara nawa ne a kan titi a ce maka ai su biyar ne ko goma ba haka bane kana so ka nuna yawan yaran da suke yawo a titi wanda ba san yaran ko su waye ba yawan kake nuna ana kiran wannan kamfin kan kabariya wa kan kam ahlatina min qaryatin kam ahlatina min qaryatin al qarya nawa muka halaka ma'ana da yawa daga cikin al qarya mun halakar da su to kaman wannan ne kam ana kiran shi wannan kabariya yana da sadara shi ma hiya dunya tu'ti wa tamna ai duniya ce ta bayar ta hana duniya ce ta ba wannan hiya din ana kiran shi da miru sha'ani shi kuma yana da sadara shi ma ma'ana abu ne kafa dai shi so biyu da farko kafa dai shi a damiri na biyu kuma kafa dai shi a gajiri maimakon ka ce hiya samna'u wa tu'ti wa samna'u ko ka ce a duniya tu'ti wa samna sai ka hada damirin da sunan gaba daya hiya duniya ta inda za ka gane damirin sha'an shine tun lokacin da ka ga damiri babu marji'a na shi babu a'idin shi ba ba ta san ina yake komawa ba ko kuma kaga damiri yana yin gaba ba baya ba to wani shi ake yin shi damiri sha'ani kenan hiya duniya asali damiri baya yake komawa baya tafiya gaba asali kenan sai ka ce hiya duniya inda ka ce a duniya hiya wannan hiya din dama a ya tafi a da akan hanya da aka saba ka ga usuli tukunnan ka kawo damirin sa to shi ma yana da sadara in ka ce la misru hibatun ne wannan lamu libtida ya ake kiran shi lamu libtida shi ma dolan sa ya zo farko sai sa ma ka kira shi lamu libtida lamu din da ake fara jumla da ita sai ka ce allazi yujibu falahu mukafa wanda ya ansa yana da sakamako allazi ismul mawsul shi ma yana da sadara ma'ana waɗannan wasu ababe ne waɗanda dole ne a jumla su zamanto suna farko to duk inda ka gansu mubtada to su mubtada ne dole ka kawo su farko tukunnan ka kawo kabarin a ƙarshe sannan majmu'a ta biyu idan aka yi hatsarin mubtada din in aka ce hatsar ko kafir a larabci shine ka keɓanta jumla ka keɓanta jumla misalin su shine idan ka ce innamal hadidu sulbun ka ce ma anta illa sha'ir asalinsa al hadidu sulbun أنت شائع الحديد سلب المعنى كرفي أبني وانجي كده سلبي هو أبني وانجي كده تولي شين الصلابة كنا أبني وانجي كده تولي إن كتي أنت شائر كي مواكيني أما ولا نجنولي باب حصري باب قصر بدشتي ma'anar wannan da na ce maka alhadidu sulbun abin da nake nufi da wannan karfe ne karfe ne a tabi'arsa a halittansa tauri ne jiki abin da ke nufi abin da nake nufi da wannan ta yi a saka shi cikin wani wani wani na'ura ko wani inji ko a saka shi cikin wuta mai laushi duk da saurin karfan nan ba ga idan makera suka sa shi cikin wuta sai a cikin gaban kwasa sai a cikin yashi da ayyar ta aka amma in aka cire shi a wutan wuta ya yi sanyi to ba zai zan kwasu ba karfe babban karfe ka jefa shi cikin wuta za a iya samu abin da za a kama ta nan za a kama ta nan a don kwasa shi a juya shi a mai da shi inda ka san roba haka za ka dinga yi ba karfi amma a lokacin da ka lallon kwasa shi sai ka ajiye shi a gefe ya yi sanyi zafin ya toshe ba zai lankwasu da kama wani da shi ne da kace alhadidu sulhun din kana nufin shi a karfe a halittansa din Allah ya yi shi abu ne wanda yake da tauri amma zai yiwu a sa shi wani na'ura ko a sa cikin wuta ya zama ta yana da ƙarfi shi kake nufi da alhadidu sulbun amma idan ka ce innama alhadidu sulbun karfe tauri ne da shi ba zai yiwu a zan kwasa shi ba ba zai yiwu a sa cikin wani na'ura a dandan kwasa shi abin da kake nufi hada akwai bambanci a cikin akwai bambanci wannan wannan din fasaro ya shiga kamar idan ka ce an ka ce alimin shija kaga ali jarumi ne gurzo ne sai ka ce innama aliyun shuja ali ne kadai jari ali ne kadai shi kadai ne jari wannan shi ne haka idan ka ce an ta sha'ir kai mawaki ne kai mawaki ne abinda kake nufi da wannan wato ba za a rasa wani sana'ar ka bayan waƙan ba haka kake nufi da an ta shayar amma idan ka ce ma an ta illa shayar abinda kake nufi baka da wata sana'a sai waka wannan shi ake kiran shi kasari mabahisin shi karatun shi yana cikin ilimin ma'ani muka zo karatun balaga ilimin ma'ani yana da hanyoyi kala kala yana da muhimmanci akwai wanda yake zuwa hakiki akwai wanda yake zuwa majazi wanda idan kai kafar din kafar din haka yake baya tashi amma idan kai kafar kuma akwai nisbiya akwai nisbiya yanzu misali da nake inna ma aliyun shuja kaga kafar ne na ali ne kadai gurzo shin wannan yana nufin banda shi babu wani jarumi ne kaga akwai akwai kasar din da in ka faɗa wannan hakiki ne akwai kuma wanda yake nisbi ne ka gane nisbi ne yana tafiya iri iri kala kala ne kuma yana da salo iri iri ana yin sa da innama ana yin sa da nafiyu da isbati ana yin sa da takdimu ma haqqu ta'khir ana yin sa da fasali ana yin sa da salo daban-daban sannan kuma salon suna da maratibi wannan kasarin ya ci wannan karfi wannan kasarin ya ci wannan karfi akwai kuma lokacin da zai dauki kasari zai dauki kuma ba kasari ba kala kala da zaka ga idan kace innamal hadidu innamal hadidu sulbun zai bada ma'ana na kasari a lokacin da inna ma din ka dauke shi kalma ce guda daya kalma ce guda daya ba inna ne da kuma ma aka hada waje ka lura da wannan sai sa yi muka karanta illahi a farko gabanin mu zo kan karanta firasa ta sauran luka din saboda in a illahi ka rubuta inna daban ma daban kalmomin daban daban to idan ka hada fa inna ma a haɗe kalma da ya fito ba wa inna ne da ma aka hada ba kawai abu kalma ce guda ɗaya sunanta inna ma da adadin harufan ta kaman wannan ne to shi zai zama to kasari amma idan inna ta hada da ma ga wani lokaci ba kasari bane ba fa irin wannan hanyoyin su da yawa amma ana abin da muke so mu dauka nan a lokacin da ka kassara mubtada to mubtadan gabatar da shi zai zama to dole ne misali innamal hadidu sulban dole ne al hadidu ka kawo shi farko ba zai take innama sulbu lil hadidu ba idan ka ce ma anta illa sha'irun ba zai ka ce ma sha'irun illa anta ba dole ne ka kawo mubtada din da farko dan ne ka shigo da shi cikin kasari cikin kasar idan ka ce a jumla majmu'a ta uku az-zaharu yabtasimu an-nasimu raqqa az-zaharu yabtasimu fure yana mushi ma'ana abu ɗaya abin da istiara ne ka shiga da shi abu ɗaya fure idan ya abu ɗaya ke haka ne za ka ga kamar haƙora ne suke yin murmushi da shi ne kace azharu yabtasimu yana yin murmushi ma'ana abu da istiara ta shigo da shi in kace annasimu rakka iska wato ya kike ciki ko iska wanda yake ba mai sanyi ba mai mai sa mai zama sanyi ba normal iska shi yake cewa raqiq wanda za a iya amfani da shi amma aka kunna AC ta fara jin sanyi to a wannan lokaci ya wuta a wannan sun kenan amma kana jin sa normal a matsayin wato sanya ta ciki ga wannan shine ake cewa rakikai aka ce nasiyin kuma iska na bayan bayan asuba ake cewa nasiyi to anan ka lura anan khabar mubtada din jumla fi'liya ne azzaru yabtasimu fil mudari idan kace annasibu annasimu raqqa annasimu raqqa raqqa din fil madi to anan dole ne ka kawo mubtada tukunan ka kawo kabarin sada me yasa saboda idan ka gabatar da kabar mubtada ɗin to shi kenan sai jumlar ta tashi daga jumla ismiya ta kuma jumla fi'liya ko ya tashi da fi'ili da fa'ili ba mubtada da khabar ba misal inda zan ce yabtasimu az-zahru inda zan ce raqqa an-nasimu to يبتسم في لين الزهر يا زمن تفائل إنسا رقى في لين آه النسيم يا زمن تفائل إنسا تصور ذاك دول اللي إندي مبتدا ده خبر من كيسو إذا خبر تين زمن تو جملة إليا دول اللي كجباتر ده مبتدا تكون كاو خبر تين misalai da jumu'a ta hudu ta karshe aliyu sadiqi akbaru minka sinnan akbaru minka tajrubatan a nan abin da yake nufi da waɗannan misalai guda biyu idan mubtada da khabar din suka daidaita abu su ba duk suka zamanto ma'arifa saboda haka dole ne ka gabatar da mubtada din saboda idan ka gabatar da khabar kace khabar ne mukaddam ba za a gane ba zai yi a tantance tsakanin su ba saboda kowanne daga cikin su zai yi ya zamanto mubtada ko kowanne daga cikin su zai yi ya zamanto khabar misali idan na ce aliyun sadiqi aliyun din kawai shi ne mubtada ba zai yi ne iradin sai shi aliyun din khabar ne muqaddam saboda in nayi wannan iradin to sadiqi din na zamanto mubtada ne wa mu'akkar kowanne daga cikin su zai yi ya zamanto mubtada inda ko haka ne kawai wanda na kawo a farko shi ne mubtada shine za ka ci aliyun mutada sadiqi khabar mutada zai saboda zai yi kace sadiqi aliyu me yasa kowanne ma'arifa ne da ɗaya daga cikin su nakira ne to shine inda za ka ci aliyun sadiqun aliyun sadiqun ɗaya ma'arifa ɗaya na kira amma aliyun sadiqi kowanne ma'arifa ne to aliyun din shine mutada dole ne ka gabatar da shi saboda shi da kabar din dukkan su ma'arifa ne gaba ɗaya daga cikin kowanne zai yiwu ya zama to mutada haka in ka ce akbaru minka sinnan wanda ya fi ka a shekaru aksaru minka tajruba ya fi ka tajruba gwadin abu cewa a yi kaza zai yi kyau kar a yi kaza ba zai kyau ba ya cika wannan tajruba ɗin a nan ka duba za ka ga mubtada da khabar ɗin duk sun daidaita a nakira kowanne daga cikin su nakira ne akbaru da aksaru duk abu ɗaya ne to saboda haka idan ka gabatar idan ka ce aksaru minka tajrubatan akbaru minka sinnan akbaru minka sinnan aksaru minka tajrubatan ba za a gane wanne ne mubtada ba wanne ne khabar mubtada ba saboda sun daidaita a rutuba ko wannan su na kira ne to domin wannan wanda ka kawo a farkon shi ne zai zamanto mubtada wanda ka kawo a ƙarshen dole shi kuma ya zamanto khabar mubtada waɗannan su ne wuraren da dole ka gabatar da mubtada يجب تقديم المبتدا في أربعة مواضع واجبين أجباتر دا مبتدا أولا ريك دا كله إذا كان المبتدا من الألفاظ التي لها صدارة إذا مبتدا إن يكسن سينا قيدة السنة الزكاة سنة دا صدارة معنى دولة سوء فرقه وهي سوني أسماء الاستقام نفرقه اسم استقام ينا دا صدارة والشرط دا كما اسم الشرط ينا دا صدارتنا وما التعجبية وما التعجبية كما نتعجب وأن متكرم تعبايا ما أعظم ما أحسن ما أجمل علم الناس وكم الخبرية كم نخبر نبادا لاباري ونبادا يوم أبو ودليل الشعر لكما دليل لشعني والمبتل بدال الابتداء لكما سونا دعك هذا كده دام الابتداء والموصول الذي ترنا خبره بالباي هي اسم الموصول wanda kabar ɗinsa ya haɗu da ha me yasa yace allazi yace allazi qarana khabaruhu bil fa wanda kabar ɗinsa ya haɗu da fa saboda shi ne yake dauke da ma'ana na ismul sharfi ma'ana na ismul sharfi amma ismul mawsul idan ya kasance kabar ɗinsa ba fa to baya isharin ma'ana na ismul sharfi to saboda haka anan yace abin nan al-mawsul wal mawsul alladhi يتقرن خبره, خبره بالفاعل إذا كان المبتدا مذكورا على الخبر إذا مبتدا أي كسر ساعة خبر أي كسر ساعة خبر ما لو أنه هو إذا كنت إنما الحديد إنما إنما الحديد حكم ده فرقه kaga abin da ake magana a kan kibadi na kasar za ka samu abubuwa guda uku na farko za ka samu adatul kasar na biyu za ka samu almakuru na uku za ka zo ka samu almakuru a laifi abubuwa guda uku ne to saboda haka abin da ake nufi da maksuru misali idan ka ce inna malhadidu sulbun inna malhadidu sulbun anan alhadidu din alhadidin shine maksuru sannan kuma sulbun din shine ake ce mishi almaksuru alaihi almaksuru alaihi abin ake nufi da wannan an takaita falaba din ne an taba an takaita karfe da falaba ne kawai an ba wa karfe din hukunci guda ɗaya shine na falaba yana da kauri wanne shi to a nan din ne za ka ga suna cewa wanne daga ciki ne sifa wanne ne daga ciki ne mausufi sai a ce kasuru sifatin ala mausuf ko a ce kasuru mausufin ala sifa da makamacin wannan to saboda haka idan mubtada din ka mayar da shi maksuru to shine mubtadan zai zamanto gabatar da shi ya zamanto wajibi kamar yadda khabar din mafsuru alaihi ne ma'ana zai iya baka kuma so kake ka mayar da kabar din mafuru mubtada din mafuru alaihi to a wannan lokaci gabatar da mubtada din ba zai zama wajibi ba ba za ka fahimci wannan sosai ba sai ka karanta kasur din kansa in ka karanta kasur din kansa tukuna a nan za ka fahimci wannan matsala da yadda ya kamata saboda ilimi biyu ne suka haɗu a nan nahau ne ya shiga cikin ilimin ma'ana ko nahau ne ya shiga balaga dama idan kana kana dirasa al-ulum al-arabiyya rashin sanin wani fanni daga ciki zai kawo maka raunin fahimta a wani fanni yanzu inda misali balaga ka karanta kafin ka karanta nahu ba za mu dauki bayani mai tsawo muna maka ba ko da zaran idan aka ce maka idan aka ce ma idza kana al mubtada'u mafsuran ala al khabari kai da ka san abin da ake nufi mubtada din shi ya zama to mafsur shi kabar din shi zaman to maksuru alaihi shi kenan dama ka riga ka san akwai maksur akwai maksurun alaihi akwai lokacin da zaka mai da mubtada din ya zaman to maksurun alaihi kabar din ya zaman to maksur akwai lokacin zaka mai da mubtada din ya zaman to maksur kabar din ya kasance maksurun alaihi abin da yake nufi a nan shi idan mubtada din ya zaman to maksur kabar din ya zaman to maksur alaihi to a lokacin da ke muna magana akan mubtada ne mubtada din ya zama to wajibi ne ka gabatar da shi kamar misalan da ya kawo misali innamal hadid shi innama in ya zama to adatu qasr to dole ya hadu da mafsurin shi dole ya hadu da mafsur kan al hadid din anan mafsur sannan sulhul din shi ne mafsur alai tunda ko al hadid anan mafsur ne to al hadid mubtadan nan dole ne a gabatar da shi amma idan idan nafiyu ne da isbati nafiyu ne da isbati to da kace ma anta ma anta illa sha'irun abinda ka kawo shi bayan ma din abinda ya ka kawo shi bayan ma din shine mafhum sawa wannan abin ya zama musada ba ruwanka ya zama to kamar ba ruwanka duk abin da ka gan shi bayan ma shi wannan dai shi da zai baka mako baka ga anan cewa muka yi ma anta ma anta illa sha'irun ba ai ba mu ce masha'iru illa anta ba idan muka ce masha'iru illa anta a sha'ir din shi ne mafsur anta din shi ne mafsuru alaihi amma da muka ce ma anta muka ce illa sha'ir anta mafsur sha'ir din mafsuru alaihi to kamar wannan ne wannan da ke anta shi muka mayar mafsuri to mubtada ne gabatar da shi ya zama wajibi ne to sai sai idan kana al-mubtada idan idan kana إذا كان المبتدا مفصولا على الخبر وأقول لك إذا كان خبر المبتدا جملة إذا كان الخبر إذا كان خبر المبتدا جملة فعلية إذا خبر المبتدا جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر فاعل ضمير مستتر يعود على المبتدا لنا قوم وزوا كمبتدا ضمير ne wanda yake yana komawa zuwa mubtada zuwa mubtada kamar misalan da muka azharu ya tasimu ko annasi muraqqa saboda idan baka gabatar da mubtada din ba mubtadan ka jirkin da shi zai zama fa'il ra kira shi mubtada kai da shi fa'il idali al in kace azharu ya tasimu azharu mubtada ne in kace annasi muraqqa annasi mubtada ne amma idan kace ya tasimu zahru za zahru fa'il ne in kace raqqa annasimu annasimu fa'il ne to kaga dole ne kenan in dai mubtadan kake so to dole ne ka kawo shi ka kawo shi da farko wuri kuma na wuri na fudu idan kana da mubtada wal khabaru ma'rifatayn aw nasratayn mutatawiyatayn fi fi takhassus idan mubtada da khabar din abin nan suka zamanto iri daya kowanne ya zama ma'rifa ko kowanne ya zamanto nakira shine mutasawiyatayn din suka zamanto iri daya fi takhassus wajen keɓantuwa da ibtida'i ko keɓantuwa da faɗar ɗin duk iri ɗaya ne duk sun zama to iri ɗaya inda wajen keɓanta ɗin za su bambanta to a wannan lokaci za ka iya gabatar da ɗaya a kan ɗaya a wannan lokaci ko a wannan lokaci za ka iya jirkinta za ka iya jirkinta za ka iya jirkinta mubtada ɗin abin da ake nufi daidaituwa a daidaituwa a tafassusi wani lokaci karina takan iya fito da takan iya fito da ma'ana to a lokacin da aka rasa karina shine labasi yake shigowa in kuwa labasi ya shigo dole ne a kawo abin da aka san shi a farko farko a kawo abin da aka san shi a karshe karshe kamar yadda haka yake ta kuke shigowa babi na fa'ili babi na fa'ili misalin wannan kuwa idan ka ce misali idan ka ce idan ka ce misali idan ka ce darabatil kubra kubra darabatil kubra kubra to wannan lafazi ko ka ce shada ko kuma ka ce in ka ce da darabatil kubra kubra wannan al-kubra ka mayar da shi fa'ili al-kubra ya zamanto shi ne makolin shi to amma ai zai yi a rashin ladabi yarinya karama ta da wacce take ta saman ita a rashin ladabi wanda wannan zai zama to ba a bari bane to ga kenan anan idan ke zai yi kace darabatil kubra kubra ko kace darabatil sughra kubra kaga ba abin da zai bambanta su a alama ta irabi saboda kowanne daga cikin sunayen guda biyu ba sa nuna alama ta irabi to saboda haka kaga abu ya shiga amma idan ka ce misali arba'atil kubra arba'atil kubra sughra ko ka ce arba'atil sughra kubra kowa ya san da cewa al-kubra din shi ne fa'ili hakan ka gabatar oho ka ko ka jirgin ta oho saboda ba zai yi yarinya karama ka shayar da babba saboda ba ta da abin da za ta shayar da babba to kaman wannan ne to idan irin wannan ya shigo ma'arifa guda biyu a babin musada da kabar ko na kira guda biyu a babin musada da kabar gabatar da musada da zai zama ko wajibi ne to shi ne abin da yake nufi da duk tafasir mawadi'u taqdim al-khabar wujuban wuraren da ake gabatar da kabar wajibi wato akasin wancan darasin da ya gabata kenan akasin sa kan wajibi ne a gabatar da musada nan kuma wajibi ne a gabatar da kabar musada أين كتابك مثل مثل امتحان كيف الخلاق wannan a lokacin da khabarin mubtada din ya zama to yana da sadara kamar da muka karanta a baya aina ismul istifham mata kaifa da ismul istifham ne ba zai yi anan kace kitabuka aina al imtihanu mata al falatu kaifa ba zai yi ba saboda ismul istifham kamar da muka karanta suna da sadara to to dole ka kawo su a farko asalin jumlar كتابك أين الامتحان متى الخلاص كيف والنسيان أصليسا فسيد هي أكدا أين دين ومتى دين دا كيف أسماء الاستفهام من باسا زوا سيء أفرقه لكن سيء أكدا باسا دسو سيكة أين دين سيكة خبر مبتدا مقدم متى خبر مبتدا مقدم كيف خبر مبتدا مقدم كتابك الامتحان خلاص كون لكم تكون مبتدا مؤخر مبتدا ne wanda aka kawo shi a ƙarshe innama sha'irul buhturi innama sadiqu muhammadun mal mal mal khatibu illa ali anan ka shigar da kasari ne ka mayar da khabar mubtada din kamar yadda shi maksurun kamar bayanin da muka yi a baya ash-sha'ir as-sadiq as-sadiq al-khatib da kuma yadda shi masu a wannan lokaci gabatar da shi ya zama wajibi dole kamar da muka bayyana a baya shi masu din tare da inna ma ya suna zuwa a haɗe ne waje guda suna zuwa a haɗe ne waje guda ba ka ga a wannan jumla za ka iya cewa innamal innamal buhuti za ka ce innamal buhtiriyu sha'irun za ka iya faɗan haka a wannan lokaci mubtada din shi kamar yadda shi masu amma ka ce innamal sha'iru البخاري إنما الصادق محمد زيك إنما محمد صادق أصلا محمد صادق لي زيك إنما الصادق ما الخطيب إلا علي ذاك يقول ما علي إلا خطيب أصلا علي خطيب sai ka shigar ka mayar da kabarin mubtada din ya zamanto mafsuri to ya zamanto gabatar da shi anan ya zamanto wajibi kenan sannan wuri na uku shine indi sayyaratun ladayni kitabun للقادم دهشا للقادم دهشا الوقت عند مبتدا ان زمن تو نكرا خبر دين سي زمن تو ظرف هو جار ومجرور فمن ظرف شين عندي لدي جار ومجرور للقادم خبر دين كما نكرا ني ودول كغباتر دا خبر مبتدا دين نكرا ني دول هيك غباتر دا خبر المبتدا دين بدل يكتب سيارة عندي كتاب لدي دهشة للقادم إليه ما إذا كتير عندي ل... أظن عندي سيارة لدي كتاب lil qadim mujahada sai dai ka faɗi haka amma idan mubtada din ya zama to ma'rifa ne zai yi zaka ce in bi sayyaratu ko in bi as-sayyaratu ladayya al-kitab lil qadim ad-dahshatu idan ya zama to ma'rifa ne in bi zaidu in bi amru zai ladayya zaidu ladayya amru saboda mai ma'rifa ne amma idan na kira ne ba zai yi ba sai dai ka gabatar da kabarin mubtada din وجوبا في الفضيلة صوابها للآمل جزاء أمله على الحسان سرجه أنكما إذن أصب إذن أمبتدع haka samu damiri wanda yake komawa yake ko a yake komawa yake komawa mubtada ko yake komawa zuwa wani ba'adin mubtada to a wannan lokaci to ya zamanto wajibi ne ka gabatar da khabar din anan ne malamai suka yi sabani ibnu mali al-shaykh yake cewa kaza idza ada alayhi mudmaru mimma bihi an mubin al-mukhbar yace haka an ce kaza idza ada alayhi alayhi din anan shurrab al-alfiya sai suka yi sabani alayhi nan zahirin ka shine kaza idza ada ala al-khabar ala al-khabar mudmaru idan dalili ya dawo kan khabar mimma bihi an mudinan yukhbar ay min al mubtada daga mubtada din aka samu dalilin da yake komawa kan khabar wasu shurrawu da fiya suka ce to ai wannan dalili ba khabar yake komawa ba yana komawa wani juzu'i ne na khabar kai yana komawa wani juzu'i ne na khabar kai wasu suka ce a'a wannan dalilin yana komawa khabar din ne da kansa sabanin dalilin sabanin da ya shigo cikin wannan a waɗannan misalai misali idan ka ce fil fadilati sawabuha dalili na sawabuha ina yake komawa yana komawa al fadila ne al fadila yake komawa kaga kenan dalilin ba yana komawa kan kabar din bane saboda kabar din jaru majrur din ne gaba daya ba wai majrurun ne kadai ba ba ne ba majrurun bane kadai to shi kuma dalilin sai ya koma kan majruri ya bar jar kaga kenan yana komawa wani ba'd wani ba'd khabar ne ba yana komawa kan khabar din gaba ɗaya bane idan ka ce lil amili jaza'u amalihi lil amili lil amili jaza'u amalihi dalili na amalihi din ba yana komawa ne kan khabar din lil amili ba yana komawa ne kan majruri kadai banda jar din shi kuma jaru wa majurutun gaba su ne khabar ɗin idan ka ce alal hisani sirjuhu dalilin na sirjuhu ne yana komawa kan hisan din ne kadai shi ne majururi ba yana komawa kan khabarul mubtada wanda jaru wa majururun ne gaba ɗaya ba to saboda haka suka ce alaihi din wato min babi hazfil mudaf wa iqamatil mudaf a gane to suka ce alaihi din ala din ya yi jarran wani ismi ne daban kamar ya ce alamu talabbisihi ko alamu sahibihi idan dalilin ya koma kan wani abin da suke tare da kabar ba ka ga alfabila majruri ne suna tare da fi jaru wa majruri al'amin majruri ne suna tare da lamu din lamu zarri alhisan majruri ne suna tare da ala harfi jarri din shi kuma dalilin yana komawa kan majruri ne kan majruri ne wanda kuma suka ce yana komawa kan kabarin ne kansa saboda menene amfanin jaru menene amfanin zar dalilin wannan suka ce shi yasa ai ake kiran jaru da majrurun da zubin ake kiran su fadla abin da yasa ake kiran fadla din su ba su kai sun kawo ba a magana yanzu misali idan na ce maka jalal magana bai fito ba yayin da kake da su ba magana gane ba dole ne na ce da su a lalkurci ina ruwanka da kan kuke ranar zauna ko a kan dalma ne na ruwanka to kai zaman shi ne hukunci a gunka wanda kake dogara ina ka tambaya ka ce wani a wani hali yake kika ce yana zaune domin haka ne inda zan cire zaman to ba abin da zai amfane ka a wannan jumla to zurub da majrura duk suna wannan layi ne suna wannan layi ne tunda kuwa haka ne shi jarumin da zurufin suna wannan fasara ne gaba ɗaya to saboda haka kawai zamiri sai ya duba abin da inda ne in da ya ba zai shi ba sai koma ya bar abin da ba ya da haka wanda shi ne taujihi da ibnu mali ya ce kaza idza ada alayhi mithlu rudin alayhi ai alal khabar din alal khabar din saboda ni ya duba kawai isim din majrurin shi ne abu mai amfani ba jarudin ba ku duba wannan kawai sai ce kaza idza ada alayhi mithlu mun sha bayanin cewa مما جزي عنه مبينا يخبر أن حسيب لكن سوى حسيب كوي فأظن ده يكي نسي كذا كذا إذا عاد عليه مدمر من مبتدئ من من مبتدئ daga mubtada idan idan daliri ya dawo kan kaba daliri yana cikin mubtada din daliri ya dawo kan kaba ina abin da yake nufi maimakon yi amfani da kalmomi guda biyu min mubtada'in ba kalmomi guda biyu bane sai amfani da kalmomi da yawa من ما با wanda yake harfin jarri majrurinsa min ma bihi an shi ma jarin da majrurinsa sannan har mubina sai yi kubaru kalmomi guda takwas ne amfani da su maimakon kalmomi guda biyu ba in ya kawo kalma biyu ya ce kaza idza ada alayhi mudmaru min mubtadi shi ke magana haka min mubtadi min mubtadi ba kalmomi guda biyu bane to sai maimakon kalmomi guda biyu ya kawo kalmomi takwas irin wannan suna kiran shi hasu suna kiran shi tasawir amma malaman balaga suna bambanta tsakanin tasawiri da hasu wasu na cewa hasu din shi ne a rasa dalilin yin wannan shi ne hasu shi kuma tasawiri a sa- a san dalilin yin irin wannan yanzu misali wannan shi yayi haka ne saboda ya tura gaji ya je gaji kawai ya tura baitin kawai da cikin ƙarshe shi kawai yana hangen ƙarshen baitin ne kawai shi ne ce yin ma bi yi an hulumi da yukbar ya tura baitin ya je ƙarshe shi ne ta fi gani ta zuwi ne haka da kaman wannan ne a takaice dai waɗannan wurare guda hudu alfa'ida na farko yajibu taqdimul khabari ala al-mubtada'i fi arba'atil wadi wajibi ne a gabatar da mubtada khabar akan mubtada a wurare guda hudu na farko idza kana al-khabaru min al-alfaz allati laha sadara idan khabar din ya kasance na ɗaya daga cikin yana cikin lafuzzuka waɗanda waɗanda suke da lafuzzukan da suke da sadara kaman aina ismul istifham ko mata ko kaifa dole ka kawo khabar din da farko wuri na biyu idza kana al-khabaru mafkuran ala al-mubtada'i idan khabar din shi ya zamanto mafkur ala al-mubtada' ba mubtada bane ya zama to mafsur al-khabar mun karanta a baya idan mubtada ya zama to mafsur al-khabar mubtada shine gabatar da shi zai zama to wajibi anan khabar din shine ya zama to mafsur sai zama to shi din ne ya zama to gabatar da shi wajibi wuri na uku idan kana al-khabar zarfan aw jaran wa majruran idan khabar din ya zama to zarf ne ko jar wa majrur wal mubtada mubtada din kuma nakiratan nakira ne ghayra mukhassasa nakira ce ba ke dan ke ba saboda idan aka keɓance nakira za ta zamanto kamar ma'arifa ne kamar ma'arifa ne misali ba ya ce in bi sayyaratin ba to anan dole ka gabatar da kaba amma idan ka ce idan ya ce in bi sayyaratin jamilatin ba dole bane zai yi ka ce sayyaratin jamilatin in bi saboda mene na kiran an keɓance ta keɓancewan yana daga cikin musawwiga abubuwan da suke halalta mayar da nakira mutada kamar da ibn malik yake cewa wala yajuzu litidadin nakira ma lam tufid wannan ifada din ma lam tufid ka inda zaidin limira to idan aka samu ifada din ana samun ifada da tafsisi ka ba baci na aci ko sifa to saboda haka idan ya zamanto nakira ta zamanto ke dantacciya ce to ba wajibi bane ja'izi ne ko kace indi sayyaratun jamilatun وإندي سيارة جديدة وكشي سيارة جديدة إدي يا زمو جائزي هو اللي يا هلسة ولي نخدو إذا عاد على بعض الخبر ضمير في المبتدأ هذه عبارة دشيكا إلى إذا عاد سيكي على بعض الخبر يا لو كده جانب من بيان المخينة بايا إذا ضمير أي إذا عاد ضمير إذا ضمير يكون على بعض الخبر وإن بنجل الخبر idan idan damirin ya dawo wani bangaren kabari a fil musada damirin da yake cikin musada aka dawo da shi wani bangaren kabari wannan bangaren kuwa ko yaushe yana zaman to majhuri ne zai kasance majhuri ne ko ya kasance mudafu ilai idan zarfu ne to a wannan zai ya kasance a waɗannan wurare to anan ne ake gabatar da a kabarin mutada lokacin zai za mu tsaya a nan Thank you.